babu cewa wanda ya bar dukiya faliwar safihi to dukiyar da ya bari ta magadansa ce dukiyar da ya bari ta magadansa ce وحدثني زهير بن حرب حدثنا ابو صفوان الاموي عن يونس الايلي وحاء تاويلي.
يا رب بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت ya kasance akan kawo masa mutum wanda ya mutu da wanda ana bin sa bashi نعم فيسأل ya tambayo هل ترك لدينه من قراء hal taraka dainihi min qara'in ya biya ya bar abin da za a biya bashin nan da ake bin sa نعم فإن دس annahu taraka wafa in an faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam eh ya bar abin da za a biya bashin صلى عليه sannan ne manzo Allah yake masa sallah وإلا idan ko bai bar abin da za a biya bashin ba قال yakan ce صلوا على صاحبكم ku je ku yi wa mutumin naku sallah
فلما فتح الله عليه الفتوح yayin da Allah ya bude gare shi bude bude قال sai manzon Allah ya ce أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ni na fi cancanta an kula da mummunai fiye da kawunan su ومن توفي وعليه دين wanda aka karɓi ransa alhali ana bin sa bashi فعلي القضاء to biyan bashin na kaina na yi lamuni zan biya ومن ترك wanda kuma مالا ya bar dukiya فهو to لورثته dukiyar ta magadansa ce
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليس حدثني ابي عن جدي حدثني وكيل حاء تأويلي.
حدثني بن عرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن اخي ابن شهاب حاء tawilin حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا ابن ابي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الاسناد dukkan sun rawaito hadisin daga zuhuri da wannan isnadin wa- wannan حدثني hadisin da ya gabata حدثني محمد بن رافع حدثنا شبابة قال حدثني ورقة وعن ابي الزناد عن اعرج عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم manzo قال Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce والذي نفس محمد بيده na rantse da wanda rayuwar manzo ta tabbata ga ikonsa in alal arad min mu'minin ba wani illa mummuni ala a aulad a nas.
duniya wato in din wannan nafiya ce na'am sai ko na fi kowa cancanta da shi fa yakum ma taraka dayan duk wanda yake a cikinku ya bar bashi aw daya'an ko ya bar wasu da ake jin tsoron za su tozarta kamar yara ƙanana fa ana maula ni ne zan kulan masa fa yakum taraka malan duk wanda ya wanda a cikinku da ya bar dukiya fa ila al asbati man za a bai kana wa asibansa ko suwaye
حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما أمام- حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم in fa zakara hadisa ya ambaci hadisai منها yana cikin hadisan da ya ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce انا اولى الناس ni na fi بالمؤمنين من كتاب الله cancanta عز cikin وجل mutane da kula da mummunai yadda Allah ya faɗa فأيكم ما ترك دينا duk wani a cikinku ya bar bashi أو ضيعة ko abin da zai yake tsoron zai tozarta فدعوني to ku kira na ku kawo min أنا وليه ni ne zan kulan masa da shi وأيكم ما ترك مالا duk wani a cikinku wanda yake ya bar dukiya فليسلم مالي أصحبته to a fifita asibansa da wannan dukiyar tasa من كان kowa ya asibin حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من ترك مالا wanda ya bar فليورثه dukiya dukiyarsa ta magadansa ce ومن ترك كلا فإلينا wanda ya bar wanda za a kula da su wanda za a dau nauyin su to su zo mu za mu kula da su
حدثني ابو بكر بن ابي بن نافع حدثنا غندر حا تأويلي.
حدثني زهير بن عرب حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير ان في حديث غندر sai dai ya zo a hadisin gundaru ومن ترك كلا فوليته wa- wa- wa man taraka wanda yake ya bar كلا wahala فوليته ni ne zan jibinta masa fa ana waliyuhu ne wato aka walituhu sai in jiban masa walituhu Na'am.
waliya ne aka dangana ga tarfa'ili نعم walituhu sai in jiban masa da in jibinta masa wannan wahalar wato ni zan dau nauyin waɗanda ya bari a baya
بسم الله الرحمن الرحيم to bismillah rahman rahim Kitabul kitabul ibadi ibadi.
littafin kyautoci باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عليه a babin cewa ba a son mutum ya sai ma ta saddaka bihi نعم abin da yake ya bayar sadaka mimman ta saddaka alaihi daga wanda ya bashi sadaka حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال sayyidina umar ya ce حملت على فرس عتيق في سبيل الله na ba wani za- doki zaɓaɓɓe don ya ringa hawa yana zuwa yaƙi don taimakawa addinin Allah فأضاعه صاحبه amma shi wanda na bashi dokin nan sai ya ƙi kula da shi ya tozarta shi فظننت أنه بايع برخص na ɗauka zai sai da shi da araha da sauƙi فسألت رسول الله صلى الله عليه wannan ya وسلم عن sa na tambayi ذلك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan فقال لا تبتعه manzon Allah ya ce da ni kakka yadda ka ce zaka siya ولا تعد في صدقتك kakka ce zaka koma abin da yake ka bayar sadaka a ce kuma ya dawo naka koda da siye ne فإن العائل في صدقته domin wanda ya koma a ce abin da yake ya bayar sadaka كالكلب يعود في قيئه kamar kare ne ya amai ya dawo ya lashe aman
حدثني زهير بن عارم حدثنا عبد الرحمن يعني بن وادي عن مالك بن انس بهذا الاسناد da wannan وقال tsarin ya daɗin لا تبتعه kakka yadda ka ce zaka siya وان اعطاك بدرهم ko da ya da ya sayar ma shi dirhami ɗaya حدثني أمية بن مسلم حدثنا يزيد بن يعني بن زريع حدثنا روم وهو بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل sai الله na mar ya ɗora wani wato ya bashi kyautar doki don ya ringa hawa yana zuwa yaƙi don taimakawa addinin Allah فوجده عند sai samu سائله dokin وقد wajen أضاعه.
wanda ya baiwa alhali ya tozarta dokin ya ƙi kula da shi وكان قليل المال shi mutumin da aka bashi bashi da wadata mai gangan dukiya فأراد أن يشتريه ya yi nufin ya sai dokin فأتى رسول الله ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam فذكر ذلك له ya ambata masa wannan فقال sai manzan Allah ya ce لا تشتري kakkace za ka siya وإن أوتيته بدرهم ko da ya ce zai baka shi a dirhami فإن مثل العائد في صدقته domin misalin wanda ya komo ga ki- a cikin kyautarsa كمثل الكلب يعود في kamar كيله.
kare ne da ya koma a cikin amansa وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد da wannan isnadin غير ان حديث مالك ورواه sai dai hadisin maliku da rahu ya fi cika ya fi yawa حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب عمل على فرس في سبيل sai الله na umar ya ba wani doki ya ringa hawa yana zuwa yaƙi don taimakawa addinin allah فوجده يباع sai ya samu dokin za a siyar فاراد ان يبتاعه ya yi nufin ya siya فسال رسول الله ya tambayi manzo Allah عن sallallahu alaihi ذلك.
wasallam daga wannan فقال sai manzo Allah ya ce لا تبتعه kakka yadda ka ce zaka siya ولا تعفي kakka ce صدقتك zaka koma a sadakarka abinda ka bayar sadaka ka ce zaka karba وحدثنا ابو da zaka siya ko da kaka ne ko da arha da za a siyar ma kakka siya
وحدثنا قتيبة بن سعيد وابن رهم جميعا عن الليث بن سعد حا وحدثنا تأويله.
المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يعقوب القطان حا تأويله.
وحدثنا بن نمير حدثنا ابي حا تأويله.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابو اسامة كله عن عبيد الله baki da كلاهما عن wannan sun نافع ruwaito daga Ubaydullah gaba ɗaya daga Nafi'u عن ابن عمر shi kuma daga Abdullah ibn عن Umara النبي صلى الله daga عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi مثل wasallam حديث kama مالك hadisin nan na Maliku حدثنا ابن ابي عمر وعبد بن عمير ولم بن عبد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عمر حمل على فرس في سبيل الله sai da na umar ya ba wani doki don ya ringa hawa yana zuwa yaƙi don taimakawa addinin Allah ثم راها sannan ya ga تباع wannan dokin ko godiyar ana nufin sai da ita فاراد ان يشتريه ya nufin ya siya فسال النبي صلى ya الله tambayi عليه manzo Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam an zalika daga wannan قال رسول الله صلى manzo الله Allah sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya ce لا تقر في kaka صدقتك koma a يا cikin عمر sadaka ka kai Umar باب تعليم الرجوع في الصدقه والهبه babin بعد cewa القول.
haramun ne a koma mutum ya koma a cikin abin da ya ba sadaka ko ya bayar kyauta bayan ya karba الا ما وهبه لولده sai fa abin da ya bayar ga ɗansa وان سفلا ko da na ƙasa ne ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ne wannan ya iya karɓa حدثني ابراهيم بن موسى الرازي واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يوسف حدثنا الغزائي عن ابي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce مثل الذي يرجو في صدقته misalin wanda yake komawa a cikin abin da ya bayar sadaka كمثل الكلب kamar kare يأكل ne da ya yi amai ثم يقول في sannan قيئه ya koma a cikin aman nasa فيأكله ya cinye ya- ya siɗe aman وصدر- وحدثنا ابو كريم محمد بن العلاء اخبرنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال سمعت عمر بن علي بن auza'i ya ce naji muhammad ibn ali ibn al-husaini wato muhammadu al-bakir yakan manzo sallallahu alaihi wasallam yana faɗa da wannan isnadin kamar wancan hadisin ne da ya gabata
وحدثني حجاج بن شاعر حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى وهو بن ابي كثير حدثني عبد الرحمن بن عمرو ان محمد بن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الاسناد wato anan sai aka dangana shi ma ga kakar ta sa sayyida fadima نعم حديثهم kakar ka abu mahaifinsa ne tunda sayyida fadima ta ta haifi husainu ne husainu ya haifi ali ali kuma ya haifi wannan muhammadu da muhammadu bakin kamar hadisin su
وحدثني هارون بن سعيد العيلي وعمر بن عيسى قال حدثنا بن وهب اخبرني عمرو وهو بن حارث عن بكير انه سمع سعيد بن المسيب يقول ya ji sa'id ibn musayyib yana cewa سمعت ابن عباس يقول Ah, in- ya- na ji abdullahi ibn abbas yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه na ji وسلم manzo Allah يقول، sallallahu alaihi wasallam yana cewa إنما مثل الذي يتصدق بصدقة wa misalin wanda yayi sadaka da sadaka ثم يعود في صدقة sannan ya dawo a cikin sadakarsa كمثل الكلب kare ne da ya amai ثم يأكل sannan ya dawo طيبه ya tuɗe amansa ya lashe amansa حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم daga انه annabi sallallahu قال alaihi wasallam manzon Allah ya ce العائد في هبته wanda ya koma a cikin kyautarsa كالعائد في kamar wanda قلبه ya koma a cikin amansa ne حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الاسناد مثله Mm, kamar hadisin ne ya gabata حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المازوني حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن داوود عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasalم ya ce العائد في هبته wanda ya koma a kyautarsa كلب kamar يكيد kare ne da ya amai ثم يعود في sannan ya قيئه dawo ya lashe aman nasa
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة babin cewa karahiya ne uba ya fifita wasu a cikin 'ya'yansa a wajen yi musu kyauta ya ba wa'annan wa'annan bai ba su ba ko kuma ya ba wa'annan da yawa wannan ya ba su ɗan kaɗan
حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عمر بن عبد الرحمن وعن وعن محمد بن النعمان بن بشير عبد الصالح عن النعمان بن بشير انه قال ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم mahaifinsa mahaifin Nu'man ibn Bashir ya zo da shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam فقال yace اني نالت بني هذا غلام na ba wa ɗannan nawa wani bawa da yake nawa فقال رسول الله manzo صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam yace da Bashiru أكل ولدك نحلته مثل هذا duk ‘ya'yanka ka ba su bayin su ma?
فقال لا Ya ce, a a ba a su ban ba su ba.
فقال رسول الله صلى Manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce da "Farji'uhu." shi ka dawo da wanda ka ba shi.
حدثنا يا بني يا أخبرنا إبراهيم بن صالح عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير
Ya karbo daga Numan ibn Bashir in kala. Zare zare. So zarewa ko kai suna kashewa ɗaya. to abin bai amma abin kamar bai shafi lasfika ba ko ya haɗe to ko hukukin za a kashe abu na saboda lasfika na na to da sallah ta na
وحدثني يا بني يا أخبرنا إبراهيم بن صالح عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير قال Burhanu Bashirin ya ce, أتى بي أبي إلى رسول الله Mahaifina ya صلى الله zo da ni wajen manzon Allah sallallahu عليه وسلم Alaihi wasallam فقال ya ce, إني نالت بني هذا غلاما Na bai wa ɗannan nawa wani bawa nawa.
فقال Manzo Allah ya ce, أكل بنيك نحلت Dukkan ‘ya'yanka ka ba su kyautar bawan kowanne ka ba shi bawan?
قال لا Ya ce, A'a, ban ba su ba, wannan kawai na ba.
قال Manzo فرجعت Allah ya ce, Ka dawo da shi, ka dawo kyautar wannan ba daidai ba ce.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة حا تحويلي حدثنا قتيبة بن رمي عن الليث بن صالح حا حدثني تحويلي أرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا تحويلي حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا suka عبد ce الواقي yan abdulrazak ya to أخبرنا معمر.
kullum ana zuri gaba ɗaya sun rawaito daga zuri da wannan isnadin أما يونس amma ومعمر yunus da ma'amaru في حديثهما ya zo a hadisin su أكل بنيك baki ɗayan ƴaƴanka ka ba su irin wannan وفي حديث ليس بن a hadisin عيينة Laysu- laisu da kuma ibnu uyanata أكل ولدك a duk duk ƴaƴanka ka ba ba ba a kulla bane ka ba a Mm.
kulla waladika an an ce banu ƴaƴa maza kaɗai kenan asalin amma waladu har ƴaƴa mata
ورواية ليس رواية ليس daga Muhammad ibn Numan da kuma ibn Abdurrahman.
بشيرا جاب النعماني cewa a bashiru ya mahaifin nu'manu ya zo da nu'manu wajen manzo حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي قال حدثنا النعمان بن بشير قال Ya, nu'manu bashirin ya ce فقال أعطاه أبوه غلاما mahaifinsa ya ba shi kyautar wani yaro فقال له النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya ما هذا ce da shi الغلام wannan ya wannan bawan fa قال أعطاني أبي ya yace ubana ne ya bani قال yace كل إخوة إخوة أعطيته كما أعطيت هذا dukkan ‘yan uwansa ka ba su kamar yadda shi wannan ka ba shi, قال لا ya ce, A'a, قال فرده sai manzo Allah ya ce, To, dawo da shi.
da suna bakar bin abin shebata da suna amar bin awami an husaini an bin sha'abi kala samitun noma na bin bashir ha وحدثنا ابن يحيى واللفظ له أمرنا أبو العباس أم حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال daka alayya abi bi ba'ar malihi يا ما هي فينا يمن صدقة دا ساشن دوكيسا wa qala ummi amratu bi ما في أتا أمرت بنت رواها تتشين la arda ta tushida rasulullahi sallallahu ni wannan kyautar ba ta yi min ba sai in ka je ka shaidar da manzo sallallahu alaihi wasallama an talaka abi ila malihi a sai mahaifina ya tafi zuwa du- i- i- ilan nabi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama liya shi da hu dan ya shaida da shi bisa abin da ya bani wa qala lahu rasulullahi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, afalta hadha bi waladika kullihim wannan ka ba duk ƴaƴanka qala la yace a'a qala ittaqullaha sai manzo Allah ya ce ku ji tsoron wa Allah adilu fi kai- auladikum ku yi adalci a cikin ƴaƴanku faraja abi mahaifina ya dawo فرد تلك الصدقة ya mai da wannan sadakar abin da ya bani din ya karbe حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير حا tahwili حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا محمد بن بشير حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن حدثني النعمان بن بشير أن أمه بنت رواحة mahaifiyarsa ƴan rawaha سألت أباه أباه ta tambayi mahaifinsa موهوبة من ماله ya منها ya- ya- ya- wata kyauta daga dukiyarsa ga ɗan nan nata nu'umanu فالتوى بها سنة sai ya jinkiri bai yadda ya amsa mata ba har shekara guda ثم بدا له sannan daga baya ya gabara ya bashin فقالت لا sai ta أرضى ce to ni kyauta ta kafa ba ta yi min ba ta kwanta min ba أتى تشهد رسول الله صلى sai الله ka je عليه ka shaida da وسلم manzo sallallahu alaihi على wasallam ما وهبت لابني bisa abin da ka bayar ga ɗana فأخذ أبي بيدي sai ubana ya kama hannuna in ji nu'umanu وأنا يومئذ غلام sannan ina yaro فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول ya ce ya الله rasulallahi إن أم هذا بنت hakika رواحة.
mahaifiyar wannan ita ce amratu yan rawaha wato yan uwar ablan rawahata مم. أعجب أن أشرك على الذي وهبت لابني لابنها a ce na shaidar da kai bisa abin da na bayar kyauta ga ɗanta haka ɗin yana ƙayatar da ita فقال رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce نعم ya Bashiru.
bashiru kai bashiru ألك ولد سوى هذا kana da ɗa banda wa'annan banda wannan قال نعم ya ce ƙwarai ina da 'ya'ya فقال أخو من قال لا لهم يأتي.
وهبت له مثل هذا dukkaninsu kai musu kyauta irin kyautar da kai wa wannan قال لا Manzo Allah am Bashiru ya ce a'a shi dai kadai na ba قال sai manzon Allah فلا ya ce تشهدني to ne إذا kaka shaidar da ni akan wannan فإني لا أشهد على جور ni ba na shaida bisa zalunci a sai haka din zalunci ne a ware wani cikin yaya a masa kyauta yayin da sauran ba a yi musu ba an yi zalunci
حدثنا ابن نمير حدثني ابي حدثنا اسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce هلك بنو نسواه kana da ƴaƴa banda wannan قال نعم yace kwarai قال فكلهم اعطيت مثل yace هذا baki dan su ka ba su kamar wannan قال لا yace a قال فلا اشهد على manzo جوره Allah ce to ni ba zan shaida bisa abin da aka yi na zalunci ba
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عاصم الأهولي عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah لأبي، sallallahu alaihi wasallam ya ce ga mahaifinsa لا تشهدني على wato ga جوعي Bashiru ya ce ga mahaifin Nu'man din kada ka ce zaka shaidar da ni bisa zalunci
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن عاصم الأهولي عن الشعبي عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي، manzo Allah لا sallallahu alaihi wasallam تشهدني على جوعي ya ce da mahaifin Nu'man din to لا تشهدني على Karka جوعي ce za ka bani shaida a kan zalunci, ka ware wani a cikin ‘ya'yanka shi kaɗai kai masa kyauta, sauran baka ba su ba.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب وعبد الاعلى حاء تعويلي.
حدثنا اسحاق بن ابراهيم ويعقوب الدورقي جميعا عن ابن حلية واللفظ ليعقوب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال Nomanin Bashirin ya ce, ان ألق بي ابي mahaifin ya ya tafi da kai zuwa wajen manzo sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول ya ce ya الله Rasulullahi اشهر اني قد نهرت النعمان كذا وكذا من مالي ka shaida cewa ni na ba Nu'man da abu kaza da abu kaza daga dukiyata.
فقال Sai a manzo Allah ya ce, أكل بنيك قد نهلت مثل ما نهلت النعمان ka bai wa ‘ya'yanka kama duk ‘ya'yanka ka ba su irin abin da ka bai wa Nu'man?
قال لا ya ce a'a ba duka na ba ba قال فأشر على هذا غيري sai ce to ka je ka samu wani ya shaida akan wannan ba ni ba مم. ثم قال sannan ya ce أيسرك أن يكونوا إليكم الجن سواء yanzu a ce ‘ya'yan nan naka dukkaninsu su ne ma biyayya haka ɗin za ka yi munna da haka قال بلى ya ce ƙwarai kuwa ya zama da ‘ya'yana su ne mun biyayya ai zan yi munna قال فلا إذن ya ce to kakkace za ka ware wani a cikinsu kai masa kyauta sauran baka ba su ba don haka zai kawo wasu wanda ka baka ba ɗin ba su dinga saƙa ma
حدثنا عمر بن عثمان النوفلي وحدثنا أزهر حدثنا ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال Nomanin Bashirin ya ce, نهلني أبي نهلا mahaifina ya min kyauta, ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan ya taho da ni wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ليشهده don ya shaidar da manzo sallallahu Alaihi wasallam.
فقال Manzon Allah ya ce, أكل ولدك أعطيته هذا ashe duk ‘ya'yanka kai musu kyauta irin wadda ka baiwa wannan ɗan naka?
قال لا Sai Bashiru ya ce, a'a, قال ya ce, manzon Allah ya ce, أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا a wato su ɗan su sauran su sauran ba ka son su yi ma biyayya ne irin yadda kake son wannan ya ma biyayya قال بلى bashir ya ce a ina so mun a ce duk su ne mun biyayya قال فإني لا أشهد na zala ce tuni wannan shaida da kace in yi ba zan shaida ba قال ابن عون Mm.
حدثت بي محمدا فقال إنما تحدثنا أنه قال mun mu an faɗa mana cewa manzon Allah ya ce قاربوا ku بين ringa أولادكم kusanta tsakanin ƴaƴanku ku daina cewa za ku ware wani a cikin ƴaƴa ku yi masa kyauta sauran ba ku yi musu ba kun haddasa gaba ne tsakanin ƴaƴa
حدثنا عمر بن عبد الله بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير matar bashiru ita ce wato amratu yan rawaha ta ce da shi إن حلف بني كلامك ka bai wa ɗannan nawa yaranka bawanka وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma in ka bashi ina so ka je wajen manzan Allah ka ce ya shaida akan wannan kyautar da kai فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai bashiru ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallama فقال ya ce إن ابنه فلان inna binata fulani yar wa ne ita ce amratu yan rawaha ta tambaye ni أن أنحل ابنها in ba فلان.
ɗanta bawan- bawana وقالت ta ce أشهد لي رسول الله صلى الله ina عليه so in ka وسلم ba da bawan kuma ga ɗan nan nawa ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya shaida فقال manzon Allah ya ce أله إخوته yana da ƴan uwa ne قال نعم ya ce kwarai kuwa Kala da zala ce afa kullahum a ɗaita mislama a ɗaita hu.
kowa a cikinsu ka ba shi irin abin da ka ba shi wannan numan
Kala la bashir ya ce a'a sauran ban ba su ba kala manzala ya ce laisa yaslu hadha wannan bai dace ba wa inni la ashhadu illa ni ma ba haqqi.
na ba da shaida sai akan abin da yake gaskiya shi yasa wannan hadisin yasa malamai da yawa suka tafi zuwa cewa haramun ne a ba da kyauta ga wani ɗa sauran ba a ba su ba. amma wasu malaman kamar malikawa kamar a masawa ba suka ce a haka ba wai haramun ba ne amma dai ba shi ya fi dacewa ba saboda ɗaya daga dalilansu na cewa ba haramun ba ne cewa mutum mai kaya mai abu yana iya ɗauka ya bayar ga wanda ya so shi yasa wannan cewa manzo Allah bai shaidar bai shaida a kai ba nasiha ce saboda abin da irin haka kan jawo amma dai ba wai ya nuna haramci bane eh ba wai ya nuna haramci bane wajen malikawa sai dai ba haka aka fi so ba an fi son a daidaita tsakanin 'ya'yan a wajen kyauta illa iyaka idan al'ada ta hukunta ga wani tsari da akan bi to kuma a sannan in aka ce a dawo a daidaita tsakanin ya a sannan ai zai zama kuma ta yi a iya wata banna ko yanzu misali ya zama al'ada ta hukunta cewa a to ɗan da yake ya kai munzalin a ce ya yi aure uba zai taimaka masa wajen aure ya ta yi mai hali ne ma ya masa gida ta yi ya ba shi jari bayan wannan akan wannan tunzo kamar wannan in aka ce duk sai ya biya da wanda ya dace aiwa da wanda bai dace aiwa ba a sannan kuma ai zai bayu zuwa a shiga wata bannan ko ta yi wani dan dan sha biyar ne wani dan ishirin da biyar wani dan sha takwas wani to a ce duk gaba ɗaya ta yi shi kansa dan sha biyar din dangane da shari'a ya balaga to a ce duk sai ya daidaita su a wajen kyauta to kuma nan ta yi wata ɓannar ta iya faruwa daga nan shi wanda ake so ya zamo ya kama gabansa wato ya zamo ya karɓi ragamar tafi da kansa da iyalinsa aka ce dole sai an daidaita shi da wannan na ƙasa wanda su har yau kwanansu na gida ai ba a yi daidai ba ko zai zamo ta nan kuma ba a yi daidai ba ko yaushe dai babban abin dubawa in ji wasu malaman ya za a iya zama kowanne yana cikin kwanciyar hankali bukatun su kan sassara wani shi babban abin da ya fi bukata a biya masa kudin makaranta wani kuma abin da ya fi bukata gida inda zai zauna ko a taimaka masa ginin da yake yi ko wani kuma ta yi abin da ya fi bukata auren Eh, auren ne yanzu ya ya tsare masa gaba in in ya taba jarinsa ya yi auren ya karasa harka auren jarin zai ji jiki to kaga kowanne da irin bukatarsa to da irin nan sai a dubi menene maslaha ta gaba daya ba lalle a ce sai an daidaita su din ba shi yasa shi kansa mafuskantar malikawar tana da mafita yanzu yadda su malikawa suka duba abin yana da mafita to babu umra babin a ba mutum gida ya zauna iyaka rayuwarsa ba mallaka masa gidan akai ba amma ga gidan nan iyaka rayuwarka ka je ka zauna
حدثنا يا ابن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ايما رجل امر امراه lahu wa li ajlihi ولأجله duk wani mutum da aka bashi gida aka ce gashi ka je ka zauna kai da iyalinka فإنها للذي أوديها to a sannan gidan ya zama na wanda aka baiwa shi wanda ya bada gidan da ya ce ka je ka zauna da kai da iyalinka gaba ɗaya duk waɗanda suriyarka to sannan gidan ta fita daga hannunsa ya zama ya bada ita ne kyauta gaba ɗaya لا ترجع إلى الذي أعداها ba za ta koma ga wanda ya bayar ba لأنه أعدا أعداء وقع في المواريث domin ya bada kyauta ne kyautar da za a iya gada ya yi kyauta ce kyautar da za a iya gada a nan lafazin da ya amfani da shi na cewa da kai da zuriyarka shi ya dawo aka ce gaba ɗayan gidan ya zama ba nasa ba na wanda aka ba ɗin ne
حدثنا يا بن يا محمد بن رحمه قال اخبرنا ليس ها تاويل.
حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله انه قال jabiru ya ce سمعت رسول الله صلى الله na ji manzo عليه وسلم Allah يقول sallallahu alaihi wasallam yana cewa من أمر رجلا عمرا له ولعقبه wanda ya baiwa mutum gida cewa mai wanda aka baiwa gidan ya zauna da shi da zuriyarsa فقد قطع قوله حقه فيها hakika maganar nan tasa da yace da shi da zuriyarsa ya yanke duk wani haƙƙi da yake da shi a gidan gidan gaba ɗaya ta fita daga hannunsa ta zama ba tasa ba وهي لمن أمر gidan ta zama ga wanda aka baiwa ya zauna da shi da zuriyarsa غير أن يا قال في أول حديث sai dai haya ya faɗa ta a farkon hadisin أيما رجل أمر ba عمرا man a amara rajulan umra ba وهي له duk mutumin da ya ولعقبه ba a da aka bashi kyautar gida ya zauna a ta zamo tasa shi da zuriyarsa حدثني عبد الرحمن بن بشر عبدي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن الأمراء عن الأمراء وسنتها Mhm, wato nan ya nuna kenan shi lafazi wani wajen shigarsa kaɗan ne saboda da an ƙara wani abu a ciki sai ma'anarsa ta tashi kuma in ta tashi ta tashi kenan Mhm, da dan asalin umra ba tana nufin an bai mutum gida ya zauna magadansa su gada ba a tana nufin an ba shi gida shi ya zauna iyaka rayuwarsa amma in ya mutu ko kuma Allah ya masa hali ya tashi to gida sai ya komo na mai shi to amma anan tsarma lafazin nan cewa wali aqibihi sai ya sa wancan lafazin ya fita daga ma'anarsa ya sa wannan wata magana ce muhimmiya wanda kuskure a wajen gano ta a wasu guraren yakan sa wa'yansu su ringa mummunan fahimta a wasu matsaloli na addini Eh, koyaushe lafazi ko da wanda yake ihtimalin wannan ma'anar ce to amma ya zamo tare da shi wani lafazin ya zo wanda zai ɗauke shi daga wannan ma'ana a to sai a kyale waccan ma'anar a dawo ga wannan lafazin wato wannan lafazin kamar ya zamo ya ƙaidance shi shi yasa sai a dawo ga ƙaidin ba za a ce za a ɗau lafazin bisa ai asalin waccan ma'anar ba Eh, rashin yin haka yana kawo eh, mummunan fahimta ga wasu matsalolin ko yawan kace na ce a addini to
نعم عن الأمراء وسنتها عن آه.
حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أيما رجل أمر رجلا أمرا له ولعقبه dukkan mutumin da ya ba wani mutum gida ya zauna shi da zuriyarsa فقال ya ce قد أعطيتكها ya baka ita da kai وعجبتها da ما zuriyarka بقي منكم matukar أحد akwai wani a cikin ku فإنها لمن أوتيها a, ta zama ga shi wanda aka baiwa
وإنها لا ترجع إلى صاحبها ba da za a ta komo wajen mai ita من أجل أنه أعطى دعا وقال به saboda ya ba الوارث da kyauta da a gado zai iya shigarta za a iya gadarta
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن عمير واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال jabiru ya ce إنما الأمر التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك dahir dai umra da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce in an yi ta ba yadda za a yi ta dawo hannun wanda ya bayar shine inda shi mai bayarwa ya ce na baka kai da zuri أما إذا قال هي لك ما إشتا amma idan da zai ce shi mai gidan gidan nan na baka ka zauna iyaka rayuwarka فإنها ترجع إلى to صاحبها sannan idan shi wanda aka baiwa gidan ya zauna iyaka rayuwarsa ya mutu ko kuma Allah ya sa ya wadata daga gare ta ya tashi yayi wani gida nasa to sannan gida ya komo game shi
قال معمر na malu ya ce وكان الزهري يفتي به zuhuri ya kasance yana fatuwa yana ba da fatuwa da wannan magana ta jabiru
حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wasallama قضى فيما امر لا يقل.
وقضى له العاقب a cikin wanda aka baiwa gida ya zauna da shi da zuriyarsa وهي له بتلة ta zama gare shi yanke shi wanda ya bashi ba maganar gida ya dawo nasa لا يجوز للمؤدي فيها شرط shi ولا wanda ya سيرة bayar ba shi da wani sharaɗi ko wata togaciya قال أبو سلمة abu salama ya ce لأنه أعطى أداء domin ya ba da kyauta da za a iya gado فقد آتى المواريث شرطا gado ya yanke duk wani sharaɗin da zai حدثنا عبيد الله بن عمر القواري حدثنا خالد بن الحارثي حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول na jabrin abdullahi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce قال من هي بلغ umra ta tabbata ga wanda aka bashi ga wanda aka baiwa cewa ga gida ne ka zauna iyaka rayuwa ka gida ya zama na wanda aka baiwa ya zauna matuƙar yana da rai
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثل ya faɗa ka bi wannan حدثنا عمر بن يونس حدثنا حدثنا زهر حدثنا ابو زبير عن جابر يفوق الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن يحيى ولفظ له اولنا ابو حسنة عن ابي زبير عن جابر قال جابر بن عبد الله يتيم قال رسول الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amsuku alaikum amwalakum ku yi kokari ku ga kun killace dukiyoyinku wa Kar la ku tufsiduha watsa ta ba dai ba ne ku watsar da dukiyarku don ba ku san abin da gaba za ta yi ba ta yi kana da gidaje uku ko hudu kana ganin kai yanzu ba ɗanka ɗaya ba ko ƴaƴanka biyu ka ɗauki biyu a cikin gidajen ka ba yin gaba kuma Allah ya baka ƴaƴa da yawa kuma ya dawo ba ikon sai kaga ka yi ɓanna kenan ka watsar da dukiya ga bukatar dukiyar ta zo shi yasa ko da bayarwar za ka yi ka ba shi wanda za ka ba masa cewa ya zauna har zuwa ya samu hali ko iyaka rayuwarsa ba wai ka ba shi har abada ba kaga idan bukata ta zo gidanka zai komo gare ka za ka yi abin da kake bukata to fa innahu man amara umra domin wanda dai ya ba da kyautar gida a zauna hayya lillazi umiraha za ta zama ga wanda aka baiwa kyautar hayya wa mayitan a yana halin rayuwarsa da ba ma ya mutu wala aqibihi ne kuma da zuriyarsa inda ya ce ya ba shi kyautar gidan ya zauna shi da zuriyarsa amma in bai ce da zuriyarsa ba iyaka shi rayuwarsa wannan za ta za- dawo ga mai ita gida za ta dawo ga mai gida zai dawo ga mai shi a sanin حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا جابر بن أبي عثمان حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان.
حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن جدي عن أيوب كل هؤلاء عن أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم bi ma'anar hadisin abi haisa mata kamar ma'anar hadisin abi haisa ma أبي حديث أيوب ya zo a cikin من hadisin ayyuka daga dade الزيارة قال ya ce جعل الأنصار يؤمرون المهاجرين mu- mutanen madina sun haɗu suna ba muhajirai gidajensu فقال رسول الله sun صلى الله zala salama sun عليه ce وسلم da mutanen أمسكوا madina عليكم ku أموالكم riƙe dukiyoyinku ki killace dukiyoyinku irin wannan kyautar Mm.
haka ta yi ta iya zamowa a nan
وحدثني محمد بن رافع ya samu وإسحاق بن mai منصور sojin wannan dalilin rafi قال ƙala حدثنا عبد الرزاق عبرنا بن جريج عبرني ابو جريج عن جابر قال امرت امراه بالمدينه حائدا لها هنا لها wata mace ta ba da wata gonarta a- ga wani ɗanata a madina ثم توفي sannan shi ɗan da aka ba shi gonan nan ya mutu وتوفي بعده ita mm, uwar tasa ta mutu bayan mutuwar ɗan وترك ولدا ta bar ɗa وله إخوة بنون للميرة a- tana da 'yan uwa maza wa- wanda suke na ita wadda ta ba da gonan nan فقال ولد المؤمرة wato a, shi ma wancan ɗan nata ya bar 'ya'ya Ehem, su- ita ma kuma ta bar 'ya'ya sai i- ita daga mutuwarsa daga mutuwar ɗan kafin ta mutu bata ce ta karbe gonan nan ba sai har Allah ya karbi ranta shi kenan sai rigima ta faru su ƴaƴan wanda ta bada gonar suka ce رجع الحائض إلينا shi kenan gonan mahaifiyarmu ta dawo wajenmu وقال بن المؤمر su kuma ƴaƴan wani ɗan da aka bai wa gona cewa ya amfani da ita tsawon ransa su kuma suka ce بل كان لأبينا حياته وموته ai gonan nan ta ubanmu ce da ra- da yana da rai da bayan ya mutu واعتصموا إلى طارق مولى بن- مولى عثمان sai aka kai maganar da ɗariƙo bararren sayyidina usman فدعا جابرا ɗariƙo sai ya ce a kira jabirun abdullahi فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لصاحبها sai ya shaida cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce irin wannan gida da aka bayar a zauna tsawon rayuwa ko gona da aka bayar a zauna tana ga wanda aka ba فقضى بذلك طارق sai ɗariku ya hukunci ga haka ثم كتب الى عبد الملك فاخبره sannan shi ɗariku wato gwamna ne a madina Eh, dan bararren sayyidina usman ne aka ba shi gwamna a madina abdulmalik ibn a marwana shine halifa a sannan sai shi ɗariku ya rubuta ga abdulmalik yana ba shi labari daga ab- shari'ar da ta zo ga hukuncin da ya zartar واخبره ya ba shi بشهاده labari جابر da cewa an tambayi jabiru ya shaida فقال عبد الملك Abdulmalik صدق ya ce, جابر sadaka jabiru wannan magana da jabiru ya faɗa gaskiya ce فامر ذلك طارق shi ke nan ɗarin ya zartar da hukuncin فان ذلك الحائل لبني المؤمري Hattal hattal yau.
yau wannan gona tana nan a hannun ɗan da aka bai wa gonar ya amfani da ita tsawon rayuwarsa har yau tana nan a hannun 'ya'yansa su 'yan uwansa ba a ba su gadon uwarsu ba a gona ya an tabbatar da gonar ta fita daga hannun uwar ta koma ta ɗan da ta baiwa
حدثنا أبو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم ولفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار ان داركا قرابل الامراء للوارث Ɗariku ya yi kunci da gidan da aka bayar a zauna tsawon rayuwa cewa yana da magajin wanda aka bai wa gidan.
لقول جابر بن عبد الله عن Saboda رسول magana da الله Jabir صلى bin Abdullah ya faɗa daga manzo الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Manzo Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce الامراء جائزه a ba da gida ga wani ya zauna iyaka rayuwarsa haka ya halatta.
حدثنا يا ابن ابي بالحارث وحدثنا علي يعني ابن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال Manzo Allah ya ce الامراء ميراث لآلهة a umra gidan da aka bayar a zauna tsawon rayuwa za ta koma gado ga ma'abutanta
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن نذر بن حارث عن بشير بن رحيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الامراء جائزة umra wato a bada gida a zauna tsawon rayuwa ya halatta haka din ya halatta حدثني يحيى بن حبيب حدثنا علي يعني بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الاسناد غير انه قال sai dai a wannan ruwayar ya ce ميراث لاهلها gado ne ga wanda aka ba او قال koko جائزة ya ce daidai ne ai haka بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir كتاب rahim الوصية su dai a nan malikawa suna faɗa cewa dole a tantance lafuzan da za a kuma kenan ya kamata shi kansa wanda zai ba da gidan don a zauna tsawon rayuwar shi wanda aka baiwa ya tsaya ya fayyace نعم Eh, ga gida nan na baka ba fa kyauta ba ba na magadanka ba ne amma dai kai matuƙar kana da rai ka iya zama ba zan tashe ka ba ba zan taɓa tashin ka ba matuƙar dai kana da rai amma fa ba baka ne ba kan magadanka su ɗauka naka- na- na- naka ne su ce suna da gado shi yasa irin wannan ana bukata musamman a yanzu a tsaya a fayyace abu sosai da sosai Mm, a a tsaya a fayyace sosai sosai yanzu hali ya yi dacin akan yi irin wannan sau yawa ita umra din nan, ko a gida ne ga wani nan wani din nan aka ji mai gida ya ce da 'ya'yansa ga wani nan ni na sa shi a gidan nan kuma ban yadda wani a cikin ku ya ce zai tashe shi ba matukar yana da rai eh matukar yana da rai ya zauna a gidan nan da shi da ku duk ɗaya ne eh, da shi da ku duk ɗaya ne a zaman gidan nan kama yanzu rayuwar ta zama ta sauya ma da yawa an daina wannan ko Eh, yayan ma da ke zaune da 'ya'yansu kaɗan ne ko abin ya sauya to كتاب الوصية littafin wasiyar حدثنا أبو عاصمة الزهير بن عارف ومعمر بن المثنى الأنزي والنبي بن المثنى قال قال حدثنا حدثنا عمر عمرو بن بن سعيد القطان عن عبيد الله عن أبدا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا ce ما حق امرئ مسلم ba daidai ba ne ga mutum wanda yake musulmi wanda yana da abin da yake so ya wasiya a cikinsa يبيت a ce ليلتين ya kwana dare biyu إلا وصيته مكتوبة sai ko alhali ya rubuta wasiya ba daidai ba ne kana musulmi ka san kuma akwai wata magana da kake bukatar a ce ga yadda za a ko da Allah ya sa ba ka da rai ka ce ba za ka rubuta wannan ka ajiye ba wai kana ganin a yanzu lafiya na ka bar rubutawa a ce an samu awa 24 sun wuce baka rubuta ba a sake samun wata awa 24 baka rubuta ba wa ya tabbatar ma cewa za ka sake wata awa 24 ai ka rubuta ka rubuta ya zama duk abin da ya afku dai an san mafita ko eh an san mafita tun da ka rubuta amma in baka rubuta ba ka ga ka babbaya da kura sai zama ka babbaya da kura shi yasa komai ana son a ringa tantancewa kar a duba kar a ringa duban ya ake ciki yanzu hali na iya soyawa a kowane lokaci wanda yake ganin yana da rai ya yi wa gare ya mutu mutuwar hujja ko wanda yake ganin ai su shaidu ne sun san abu ya aka ta yi wa gari babu su ya zamo sai ainihin abin ga rikici a kansa wanda da irin wannan yana faruwa su dewa a rasa maya za a kullo wa lamari saboda ba wani bayani da aka yi tantance a kansa amma da an ce an yi bayani sai ya zamo an kauce irin wannan
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير ها تأويل وحدثنا بن نمير حدثني عن كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قالا سيدي سوسن فدا أتاسو رواية ولو شيء يوصي فيه ينا دا أبن ذي وصية أتكنسا ولم يقولا يريد أن يريد أن يوصي فيه با حدثنا ابو كامل الجادري وحدثنا عمار يعني بن زيد حا تهويل حدثني زهر بن عرمي حدثنا اسماعيل يعني بن علية كلاهما عن ايوب حا تهويل حدثني ابو الداهر اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس حا تهويل حدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب اخبرني اسامه بن زيد الليثي حا تهويل حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا هشام يعني بن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يا كما daga Abdul Ubada daga Adam sallallahu alaihi wasallam misal hadis ubaidullahi Ubaidullahi وقالوا جميعا lahu shay'un suka ce gaba daya yana da abin da zai wasiya a ciki إلا في حديث أيوب sai ko hadisin ayyuba إنه قال da ya faɗa shi a tasirwa yuridu an yusiya da ƙalin yuridu كرواية حياء عن kamar عبيد ruwaya الله haya daga ubaidullahi da ta gabata a sama حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه يعني- وسلم قال ablan umara ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قال manzo Allah ya ce ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي ba به daidai bane ga mutum musulmi wanda yana da abin da yake so ya wasiya a ciki يبيت ثلاث a ce ليال ya kwana darare uku إلا وصيته sai fa يوم ya rubuta خطبته.
wasiyar tasa ya aje Ala ko mai bin ma Umar.
ya so ya fita ya fita haƙƙi ka a zo daga baya ana a rikice Abdullahi Umar ya ce ما مر علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال tun da ذلك nake tun da naji manzon Allah ya faɗi wannan magana ba daren da ta taɓa huce ni إلا وإندي sai fa وصية na rubuta wasiya duk daren duniya sai na rubuta kaza da ke hannuna na wani ne ko kaza ga yadda nake so a yi ko na mutu in na ga gobe zan sake ko wani abu ya sake samuwa in sake rubuta wata duk dare sai na tabbatar na ɗauko na duba na ga
وحدثني أبو الدائرة وحلملة قال أخبرنا ابن وابي أخبرني يونس حا وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليثي حدثني أبي عن جدي حدثني وكيل حا تهويل.
حدثني ابن أبي عمر وعبد بن عبيد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مامر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد إلى حديث عمرو بن الحارث kamar hadisin abdul harisi باب الوصية بالثلث babin yin wasiya da sulusi حدثنا ابن يحيى التميمي واخبرنا ابراهيم بن صالح عن ابن شهاب عن عامر بن صالح عن ابيه قال ya ce wato Adami.
sa'ad ibn abi waqas ɗaya daga cikin ashratul mubashsharuna bil jannati yace آدني manzo رسول الله Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya zo وسلم في حجة الوداع duba ni ya zo gaishe ni na yi rashin lafiya a hajjin ban kwana مم. من وجع daga أشبهت من wata على rashin الموت lafiya da na kusa in mutu daga wannan rashin lafiya rashin lafiyar nan ta kusa ta kai da kabari قلت يا رسول الله yace ya rasulullahi بلغني ما ترى من الوجع ta ga rashin lafiya yanda ta kai ni وأنا ذو مال gashi ina da dukiya ولا يرثني إلا ابنة لي ba واحدة ni da wani magaji in ba ya guda ɗaya ba أفأتصدق بثلثي مالي na iya raba dukiya ta gida uku in ɗauka shi biyu in bayar sadaka قال لا manzo Allah ya ce a a ba ka da wannan dama قال yace قلت ya sadu yace sai na ce da manzo sallallahu alaihi أفأتصدق wasallam بشقره to na iya rabawa gida biyu in ɗau kashi ɗaya rabi in bayar sadaka قال لا manzo Allah ya ce a manzo ba ka da wannan dama in dama dama ka kasa uku ka ɗauka shi ɗaya ka baya wa sulusu kasirun shi kansa sulusun ai yayi yawa innaka in tazara warasataka gani ya a khairun min an tazara alatin ya takaffafu nan nasa Mhm, an tazara Mm.
innaka an tazara warasataka gani ya kai a ce ka bar magadanka suna masu shi ya fi ka basu suna talakawa suna bara a wajen mutane
walansa tun fi kuna fakatan tabtaje biya wajen hallaye ba wani abu da zaka kashe don neman yardar Allah illa ujarta biha sai an baka lada a kanta hatta lokuma ta tijji ala fi har sana'atin lomar da za ka sanya a bakin matarka in dai ka bata ne duban Allah ba duban tana gayatar da kai ba inda ba ta gayatar da kai ba ruwanka da ita a'a ka bata ne duban Allah ya ce ka ci da ita ala yace qultu ya nace ya rasulullahi rasulullahi uhallahu ba'da ba'da sahabi ashe za a banni bayan abokaina ala manzo Allah yace innaka lan tuhallafa kai ba za a barka ba fata amala ya amalan tabtaje zama biya kayan aiki wajen hallaye aikin da kake neman yardar Allah da shi illa zadta sai bihi ka darajatan kara barakatan daraja da ɗaukaka da wannan aikin wala allaka tuhallafu ta yi kai tsawon rai hatta yunfa bika aqwamun har ya zama wasu sun amfana da kai wa yudarra bika akharuna wasu kuma ya zama sun cutu da kai Allahumma wato amanna koyaushe abin nema sallallahu dai daga wanda yake musulmi a rayuwarsa ya zama ƙoƙari yake ya ƙara aiki abin da da baya yi na kirki ya ga ya fara ko ya, ya, ya, ya ƙara fito da amma ba ya zamo jiya kam- yau kamar jiya ba ba tafiyar ba rayuwa ba ce ta musulunci a ya zama kullum ayyuka na alheri da bawa yake yi to na yau a ce sun fi na jiya na yau sun fi na jiya na yau na yau sun fi na jiya Ehem, kuma daɗe wanda ya a rayuwa ya zama haka ya sa a gaba shi yasa ko da halin rayuwa ta kawo ya kasa amma duban yana yi sai Allah ya sa a ci gaba da rubuta masa ladansa Ehem, tunda ya dasa alheri ah, wal yuwaffiyahu ujurahum ah, wa yuwaffihim ujurahum bi ahsani ma kanu ya'maluna Mm.
mafi kyan abin da suke aikatawa Mm.
to Allahumma amri li ashabi hijratahum ya ubangiji ina roƙonka duk wanda yake ya yi hijira a cikin sahabbai na to ka zartar masa da hijira wanda duk ya bar garin su dan neman yadda Allah dan tsaye da addinin Allah to ka sa inda ya je din ya mutu a can kai ya dawo garin su a ce ya mutu kuma wala taruddahum ala aqabihim kar ka dawo da su ba sanduniyar su lakin al-bayy sa'd ibn hawlata sai dai wanda bai sa'a ba a wannan bangaren shine Sa'ad ibn Hawlata qala yace rasalahu rasulullah Manzala sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam min an ya tufiya tausaya bi wa makkata.
Sa'adu saboda cewa ya mutu a Makka. A maimakon a ce ya mutu a Madina inda ya hijira ko inda ya ne ya hijira sai gashi kuma an karɓi ransa a Makka.
da suna qutaiba bin sa'idin wa Abu Bakar bin Abi Shayba ta qala da suna Sufyan bin Uyayna ta ha Tawili.
wa dairu halmalatu qala akhbarana ibn Wahb akhbarani Yunus ha Tahawili حدثنا إسحاق بن إبراهيم أو عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن baki dai wanda sun ruwaito daga zuhuri da wannan sinadin da ya gabata kamar sa.
وحدثني إسحاق بن منصور حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال Sa'adu ya ce, دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي يقودني Manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni yana gaishe ni فذكر بمعنى حديث ya mace الزبير kamar ma'anar hadisin zuhuri.
ولم يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سعد بن bai خولته faɗi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ƙarshe ba game da sa'adun na haulata iyaka ta sarwaya wala taruddahum ala a'qabihim غير أنه قال sai dai a tasar ruwayar ya ƙara وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya son a ce mutum ya dawo ya mutu a ƙasar da daga gare ta ya ƙaura ya yi ƙaura daga ƙasa don nufin ya tsaye da addinin Allah kuma a ce ya dawo ya mutu a nan gwamma a ce ya mutu a ƙasar da ya yi ƙaurar izuwa gare ta ba ƙau- ba ƙasar da ya yi ƙaura daga gare ta ba
حدثني زهير بن حرب حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثنا مصعب بن سعد عن ابي قال
sa'ad ibn abi waqas yace marirtu na yi rashin lafiya fa arsaltu ila nabi sallallahu na ka alaihi ga wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qultu da'ani nace da manzo ina so ka kare ni in raba dukiya ta yanda nake so fa ba manzo Allah yace baka da wannan dama wa qultu fannisfu wato wannan yana daga cikin muhimman wurare da tsari na rubutu wato dokokin da suke na rubutu yake ya bambanta da tsari na shari'ar musulunci kaga da doka ce ta rubutu a yanzu za a ce yana da dama ya raba dukiyarsa yadda yake so ko tsakanin 'ya'yansa ne ya iya rabawa eh, akwai dama ya ce wani ma ɗansa ka a bashi Eh, ko gaba ɗaya ma in ya mutu dukiyar ka a ba 'ya'yan a ɗauka a ba wani abu ko a yi wani abu da shi duk yana da dama amma a tsarin musulunci ba wannan dama ba wannan dama dole ya kyale a raba yadda Allah ya ce a raba
qultu na ce fannisfu to ka kyale ni in raba rabi in ajiye rabin ya so rabin in raba yadda nake so fa ba manzo Allah ya ce a'a ba ba ka da wannan dama qultu ya ce fasulusa to ka ba ka bari in raba sulusi qala ya ce Wasu ka taba manzo Allah ya shiru bayan da na ambaci sulusi qala ya ce fa kana ba'du sulusu jaizan sai ya zama kenan ba mutum ya iya yin wasiya a cikin ya haura sulusun dukiyarsa ba ɗaya bisa uku na dukiyarsa
وحدثني محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بهذا الاسناد ناوه yayin wani mai tsohon makana bayan sulusu zai bai ambaci wannan ƙarin ba وحدثني قاسم بن زكريا حدثني حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بن مصعب an musabi bin sadin an abihi kan sadun abi wa kasin ya ce آذن النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya zo duba ni قلت أوصي يجي.
مالي in كله wasiya mana dukiya ta gaba ɗaya قال لا manzo Allah ya ce baka da wannan dama قلت فالنصف yace to in wasiya da rabin قال لا yace a wannan ma baka da dama فقلت أبي yace الثلث to na yi da sulusi فقال نعم yace kwarai wannan ka iya والثلث shi كثير kansa sulusin ya yi yawa da za ka rage a sulusin da ya fi ya sa kenan na malikawa wa lusaya harijatun min as-sulusi wa yuraddu ma zada illa an yujiza hulwar sa
حدثنا محمد بن عمر الأحمد abi umar al-makki haddathana sabi an ayyub as-sahtiyani عن عمرو بن سعيد عن همير بن عبد الرحمن الهميري عن ثلاثة من ولد سعد ya كلهم gaba hadisin daga mutum uku daga ya'yan sa'ad ibn abi waqas كلهم kowanne يحدث عن daga cikin أبيه.
ya'yan nan na sa'adu yana faɗa masa daga mahaifinsa أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ga Sa'adu dan ya gaishe shi a Makka فبكى sai ya fasa kuka قال ما يبكيك wato Sa'adu ya fashe da kuka da manzo ya zo duba shi yace manzo Allah ya ce me yasa kuka Sa'adu فقال sai Sa'adu ya أنا ce خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها ina jin tsoron a ce na mutu a ƙasar da na bari dan Allah ni da na ban Makka حولتها.
irin yadda Sa'adu ibn Hawlata ya mutu فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم اشف سعدا ya ubangiji ina roƙonka ka warkar da Sa'adu اللهم اشف سعدا Allah ina roƙonka ka warkar da Sa'adu ثلاث مرار har sau uku قال يا رسول الله sai ko ya zama sa'adu ya warke bayan nan sai da ya rayu shekaru arba'in da biyar sai da ya rayu shekaru arba'in da biyar har da watanni ma inda sai shekara ta hamsin da hudu ya yi wafati sai hijira ta hamsin da hudu duk a ashiratul mubasharuna shine karshen su a wafati Eh, gaba ɗayan ashiratul mubasharuna dinnan shine karshe a wafati to Lala, قال sabu يا ya ce, رسول الله إن Ya لي مالا Rasulallah, ina da كثيرا dukiya mai yawa, وإنما يرسل ابنتي ya ce guda ɗaya kawai nake da ita wadda za ta gaje ni.
أفأوصي بمالي كله Daidai ne in wasiya da baki ɗayan dukiyata?
قال لا Manzo Allah ya ce, a baka da wannan dama.
قال فجل ثلثين A sa'adu ya ce, to in kasa uku, in ba da kashi biyu.
قال لا Ya ce, baka da wannan dama.
قال في النصف Ya ce, to in kasa biyu, in ba da kashi ɗaya.
قال Manzo لا Allah ya ce, baka da wannan damar.
قال فالثلث Ya ce, to na iya kasawa uku, in ɗau kashi ɗaya in baya, in ko in wasiya a ciki.
قال Zalla الثلث ce to والثلث sulusun كثير dama dama shi kansa sulusun ai yayi yawa إن تصدق إن إن صدقت صدقتك- إن صدقتك من مالك صدقته ka gane ita sadaka ma'anarta a addini ta fi ma'anarta a harshen mutane na'am bakin mutane gani ake yi abin da yake an yi sadaka da shi shine abin da almajiri ya zo ka ɗauka kawa to wannan ne kawai sadaka na'am to wannan ɗin sadaka ne Wannan- almajiri ya zo ka ɗauka ka bashi ka yi sadaka wa inda nafaqataka ala iyalika sadaqatun ka ci da iyalinka shi ma sadaka ne shi yasa abincin da za a dafa a gidanka ma a ci in kai niyya kana yi ne dan Allah dan Allah ya ce a yi to shi ma za a baka ladan sadaka ba sai kawai almajiri ya zo cewa ka ɗauka ka bashi ne za a rubuta ma sadaka ba
wa inda mata kullu mar'atuka min malika sadaqatun a abin da matarka ma za ta ci a dukiyarka shi ma sadaka ne in ya zama ka batta ne ta ci dan Allah duban Allah ya ce a kula da ita
wa innaka anta da'a halaka bi khairin aw kai qala ka bi bar aishin khairin iyalinka a heri a ce ka mutu ka ban musu wani abu da za su dan iya dafawa a rayuwa ko da a rayuwa ya ayu ya fi ma min An an ta da'awun tad'ahum daga a ce ka mutu yatakaffafuna ka basu suna bin mutane suna bara wa qala bi yadihi ya nuna da hannunsa su je nan su je nan su je nan
حدثني أبو أبو ربيع أتكي وحدثنا عمار وحدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن عمير بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد قالوا suka ce مرر سعد بمكة me yasa wannan hadisin masalan ba a ce mufhami bane ai ba a faɗi sunan ɗaya daga cikin ƴaƴan sa'adu ɗin ba ya ce dai daga su uku to amma me yasa ba a ce mufhami bane tunda gashi an ce sahihi ne ko har musulmi ya sa shi a jami'u sahih gashi ko ba a faɗi ƴaƴan ba ina masu hadisi masu bincike akan hadisi me yasa haka Hmm? na sana jaya ko su zo ba me dalili kamar wannan ƙalu suka ce mai da sa'adu sa'adu ya yi rashin lafiya bi makata a makka fata wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya je masa ya'uduhu dan ya duba shi هنا حديث kamar hadisin sakafi حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابو الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن حدثني ثلاث من ولد سعد بن مالك كلهم يحدث يحدث yuhaddisuni bi misli hadisi مثل حديث sahibi صاحبه.
kowanne yana faɗa daidai da yadda ɗayan ya faɗa ƴaƴan nan uku na sa'adu kowanne a cikin su in ya tashi faɗa min ma hadisin nan yadda ɗayan ya faɗa yake faɗa ba daɗi ba ba ba rage فقال yace مر سعد بما Sabu ya كتب rashin lafiya a Makka sanda aka zo da shi hajjin ban kwana.
فاتاه النبي صلى Da الله da عليه sallallahu alaihi wasallam ya zo وسلم yana duba shi.
مثل حديث عمرو Kuma hadisin Abu da Sa'idin da Muhammad bin بن يزيد.
Yari.
حدثني ابراهيم بن موسى رازي واخبرنا عيسى يعني بن موسى حا Tawili, حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع حا tawili.
حدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن عباس قال Na Abdullah bin Abbas yace لو أن الناس قدوا من الثلث إلى الربع ina ma a ce mutane in sun tashi wa- wasiya suna ragewa daga sulusi su dawo rubi a maimakon su ce za su yi wasiya da ɗaya bisa uku na dukiyar da za su bari ina ma wasiyar suke a ɗaya bisa hudu su barwa sauran magada uku bisa hudu da ya fi daga ce sun yi wasiya da ɗaya bisa uku su barwa magada biyu bisa uku
فإن رسول domin الله Allah sallallahu alaihi قال wasallam ya ce الثلث والثلث كثير a to dama dama sulusi amma shi kansa sulusin ai yayi yawa وفي حديث وكيع كبير Mm, a ruwaya waki'u kabirun aw Aw kasirun kasirun.
da shakku
باب الثلث باب الصدقات للميت babin saduwar ladan sadaka zuwa mamaci in aka yi wa mamaci sadaka to ladan sadaka zai sadu da shi حدثنا ابن ايوب وقتيبة بن سعد وعلي بن هجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو بن جعفر عن العلاء عن ابي عن ابي هريرة ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه Manzo Allah وسلم sallallahu alaihi- wani mutum wani mutum ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama إن أبي مات hakika mahaifina ya mutu وترك ya ban مالا dukiya ولم يوصي bai wasiya ba cewa a yi masa wani abu na alheri فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟
yanzu idan ne masa sadaka haka din zai iya kankare masa wani abu قال yanzu نعم Allah ce kwarai kuwa
حدثنا زهير بن عارف حدثنا يا بن سعيد عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن رسول أن رجلا قال للنبي wani صلى mutum الله ya عليه ce da Annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam إن أمك ابتلت in inna ummiyat tulitat nafsaha ko nafsuha uwata ta mutu ba zato ba tsammani ba wanda ya taba hangan mata mutuwa ita ma bata hangi haka din ba bata dauka sannan za ta mutu ba wa'anne azunnuha law takallamat ni tasaddaqat na na dauka na zaci cewa da a ce ta samu damar magana da ta ce abu kaza nata a bayan sadaka
faliya adarun an atasaddaqa anha yanzu idan ne mata sadaka to ina da lada qala na'am manzo Allah ya kuwa kana da lada in kai mata
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشير حدثنا هشام عن ابي عن عائشه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه wanda ya zo وسلم da Annabi قال sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ان امي ابتلت eh uwa ta ta rasa kanta ba zato ba tsammani ولم توصي ba ta yi wasiya ba واظن لو na ina تكلمت zaton تصدقت haƙiƙa da ta samu damar magana za ta ce a ɗan wani abu za ta a bayan sadaka افلها اجر ان za za ta تصدقت samu lada idan ne mata sadakan ne قال manzo Allah نعم ya ce kwarai za ta samu حدثنا ابو كريم حدثنا ابو سامة حا تاويل.
حدثنا كعب بن موسى حدثنا شعيب بن اسحاق حا تاويل.
حدثني امية بن مسلمة حدثنا يزيد بن يعني بن زريع مم.
حدثنا روم وهو بن القاسم حا حدثنا ابو كريم بن ابي شيبة حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الاسناد da wannan isnadin اما ابو اسامة وروهم ففي حديثهما amma hadi Abu Usama da Rahu su a tasu ruwayar هل لي اجر kama kala Ibn Sa'id zan samu lada irin yanda ya gabata can a baya a hadisin ruwayar Ibn Sa'id al-Qattan واما شعيب من ولا يهمنا في سعيد حديثهما الأنصاري يهمنا سعيد الأنصاري أما شي آه، شعيب.
شعيب وجعفر.
وجعفر وفي سنة حديثهما الرواية افلها اجر زم- لا تسأل هذا كروات بن كما بشير رواية ابن بشير
باب ما يلحق الإنسان من من الثواب بعد وفاته babu abin da yake iskarun mutum daga lada bayan ya yi wafati حدثنا يا ابن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة idan mutum ya mutu to duk aikin da yake ya ƙare sai fa abu uku shine ko da ya mutu ana ci gaba da rubuta masa ladan إلا من صدقة جارية in yi sadaka wadda amfaninta ke ci gaba da gudana kamar ya haƙa rijiya ana ci gaba da ɗiban ruwa to duk da ya mutu duk ruwan da aka ɗiba za a rubuta masa lada ko ko a'a gadaye ko wata hanya ce ya gyara da mutane suna wahala wajen bi amma yanzu ya zo ya gyara to a duk sanda aka bi har abada ana rubuta masa lada ana rubuta masa lada masu bi
أو علم ينتفع به ko kuma ilimin da aka amfana da shi ko ya zama ya bar ilimi da ake amfanuwa da shi أو ولد صالح يدعو ko da له nagari da zake zai masa addu'a
باب الوقف babin waƙafi hubusi حدثنا يا ابن يحيى التميمي اخبرنا سليم بن اخضر عن عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال abdan umar ya ce اصاب عمر عذرا بخيبر sayyidina umar ya samu wata ƙasa fili fetal a haibara فات النبي صلى الله عليه sai zo وسلم da manzala sallallahu alaihi يستعمله wasallam فيها neman shawara manzan Allah ya zai da wajen nan فقال يا رسول الله yace ya rasulullahi Ni na asabtu samu wata ƙasa a haibara.
haibara لم اصب مالا قط هو ban taɓa samun منه dukiya ba da ya fi daraja a wajena fiye da wannan ƙasa ƙasar nan tana ta- tana da daraja ban taɓa samun abu mai tsada ta ba كما تامرني به me kake ganin ya dace in yi da ƙasar nan قال yanzu Allah ya ce ان شئت بس اصلها وتصدقت بها in ka ga dama ka iya hubusta asalin in ya so kai sadaka da duk amfanin da za a samu a ita قال yace فتصدق بها عمر Nafi yace um, Abdullahi Umar yace sai sai na Umar ya sadaka da ita انه لا يباع cewa اصلها kada a ce za a sai da ƙasar ولا يبتاع ba za a siya ba ولا يورد ba za a gada ba Wala yuhawu.
ba za a bayar kyauta ba kala Mhm, shine hubusi kenan ya hubusta cewa in nomawa ake a ci gaba da nomawa Mm.
amma duk shekara abin da aka samu na noma ga waɗanda za a ba a ko a- ga akan abin da za a kashe wannan amfanin ya yi hubusi kenan kala ya ce fata saddaka umaru fil fuqara'i sai da ya ba da ita sadaka a cikin almajirai wal qurba wa fil qurba da kuma 'yan uwa wa fil riqabi da kuma bayi wa fi da kuma sabilillahi taimakawa addinin Allah wa ibn as-sabil da matafiya wa dhayfi da baƙi la duna ala man waliya an ya'kula min habil ma'rufi kenan duk shekara abin da aka samu sai a raba a duba a ga nawa za a ware wa almajirai nawa za a ware wa 'yan uwansa nawa za a ware wa bayi nawa za a ware wa taimakawa addinin Allah nawa za a ware dan matafiya nawa za a ware dan baki baƙi wannan akwai bambanci wannan sabiri matafiyi wanda yake kokarin ya koma ƙasarsa amma ba halin komawa wannan horaifi wanda ya zo ba daman shi ba wai ya zo nan ba ne zai gaba zai gaba to amma a sauke shi wanda yana cikin abu muhimmi a addini man kana yumin billahi wal lahi fa dukulim raifahu la dunaha ba laifi alaman waliyaha bisa wanda shi ke kula da ita an ya kula min habil ma'arufi ya ci daga gare ta da kyautatawa wanda shi ke duban ya ake tafi da ita to ya iya ɗiba wato a iya bashi wani kaso a ciki a maimakon kula da ita ɗin da yake
aw yuqima sadiqan ya iya ɗauka ya ba aboki jara mutum wulin fihi amma fa kai ya rike shi a matsayin dukiya
Ala.
yace haddathu bi hadha al-hadith Muhammadan na faɗa Muhammad wannan hadisin falamma balagtu hadha al-makana yana na zo wannan wajen gaira mutum wulin fihi qala Muhammadu Muhammad yace gaira mutum asalin malam kada da wani abu a ciki ya mai da shi asali na da dukiyarsa misali noma ake to kai ya ce a cikin abin da aka girba na noma ba za a ɗebi wani ya kai kasuwa ya buɗe rumfa ya zuba jari wannan mutu'a ya zama mutu a silin malam kenan to kada yi wannan wannan bai da damar a ciki amma ya ɗiba ya kai gida a dafa masa ya ci wannan ya iya yi gwargwadon yadda bukata ta kama kuma a yi da kyautatawa kare zama abin da ake yi ya koma shi yake amfana ko shi yake amfanar mafi yawa shi da aka ce a'a ya ɗan iya ɗiba ya amfani da shi kuma ya koma abu ya koma nasa wanda yake minority ya koma majority wannan ba daidai ba to قال ابن عون يا ابن عون yace wa bani man qara hadha kitaba.
wanda ya karanta wannan takarda takardar da aka rubuta akan humus sunan na sayyidina Umar ya bani labari annabi gaira muta'assilin malam cewa ya zo a cikin sa gaira muta'assilin malam kai ya riki wani jari daga ciki ya ci dai amma ba ya ce zai dau jari ba حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زايدة ها تعويل.
حدثنا إسحاق عبرنا أزهر السمان ها حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن أبي زايدة وأظهر انتهى عند قوله sai dai hadisin Abu Za ibn Abi Zaida da Ansar ya kare ne wajen fadin sa أو يطعم ko ya صديقا ci da aboki غير متومول ba فيه tare da ya dau dukiya a ciki ba ولم يذكر ما بعده bai faɗi abin da ke bayansa ba حديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر Sulaim سليم a قوله hadisin a Ibn Abi Adin a cikinsa akwai abin da Sulaim ya faɗa shine faɗin sa فحدثت بهذا الحديث محمدا na faɗa wa Muhammad wannan hadisin إلى آخره haƙi zuwa ƙarshe حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود الحفري وعمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال sai da Umar ya ce أصبت أرضا من أرض na samu حزنة fili a ƙasar Haibara فأتيت ko رسول na الله صلى samu الله gona عليه a ƙasar وسلم Haibara na je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam فقلت na ce da shi أصبت أرضا na samu wani filin لم أسمى ba ta samu wata لأحب dukiya ba da ta إلي soyuwa ولا zuwa gare ni kamar ko أحسن منها tsada a waje na fiye da wannan وساق الحديث ya من kawo hadisin سوادسهم da kamar hadisin su ولم يذكر ne a فاطمة kace ba da su محمدا muhammadan da abin da yake bayan sa ba alhamdulillah sun tashi ba sarki wasu yace نعم ne sallallahu alaihi wasallam eh eh eh a ai da bambanci da yawa ai umra ka ga an faɗa cewa in dai ba ce wali aqibika ba za ta dawo gare shi ko eh shi ko hubusi da wakafi wannan da abu ɗaya ne yauwa lafazi ne kawai ya bambanta da wakafi da hubusi wannan da abu ɗaya ne eh shi yasa wasu kasashen ma na larabawa akan samu wazaratul habasi amma wasu wazaratul auqafi aka fi cewa ma'aikatar kula da hubusi hubusin nan abu ne muhimmi a rayuwa ta musulunci a nan ƙasar ne ba a san abun ba haka eh, amma wasu ƙasashen da yawa akan riƙe hubusin nan yakan zama umda wajen taimakawa a wani abu na rayuwar jama'a Eh, nan kamar ya so ya fara shigowa to amma kuma bai yawa ba ko ba bai eh, tafi da shi ba a samu yadda ake so ba eh, amma a ce matsalan ga makaranta an yi amma an mata wasu abubba wanda za su iya kawo mata kuɗi koyaushe a ya zamo an huta ma da a ce sai an ci gaba da kula da ita domin daga nan ana gani ko ga masallaci an yi ko ga wata hanya da mutane suke bi ko ga wata gada mai yawan amfani ga mutane amma ana ganin ana bukatar duk shekara biyar a ce an sake kula da ita ba ce a yi mata wani hubusi domin ita kawai da abin aka samu ta wannan za a kashe ne akan kula da ita to sai zama an samu wata madogara wadda ba sai an sake tashi ana neman a kawo taimako a kawo taimako ba yauwa fahimtar sake cewa tunda manzala ya ce ayo sulusin ya yi yawa amma dai ba wanda shi kansa bai ce dole ba cewa yana ganin haka da shawara ce yake bayarwa cewa an tashi wasiyar ina ma a ka a ce za a gure sulusin ai da sulusin gaba daya kamar yawwa kamar shi a iya bi tsarin hubusin a yi kwarai kuwa a iya bi tsarin hubusi ya zamo a dubi sharuɗan hubusin a cika su ya zamo an yi haka wanda shi a addini ɗaya daga cikin dokoki kamar misali a mazhabar malikawa ɗaya daga cikin dokokin hubusi kai da kai baka da dama ka ce kai za a bari ka kula da shi saboda kana ganin naka ne ka fitar kuma abu ya zo ya haɓaɓɓaka tun da lokacin sai abin ta yi ya haɓaka fiye da yadda ake zato ta yi hubusin da kai na gona ne amfanin da ake kayi hubusin gonar koko sai koko ya tsada farashin ya hau hau to kaga an ce kai kake kula da shi a za ka ringa tunanin anya bara in rage ni da sun ne na ɗauka duk shekara ma bai fiya kawo miliyan ɗaya ba gashi yanzu zai kawo miliyan goma bara in sa miliyan biyar a aljihu in ya so in ba su miliyan biyar wannan haramin ne shi yasa aka ce wanda ya hubusin sai a sa masu kula da hubusin daban ba shi wanda ya hubusin ya zama shi zai kula da shi ba shi ne aka faɗa la ba'asa ba laifi ga wanda ya kula da shi a ce ya ci ko ya ba ba aboki ma amma dai kai ya ce zai ɗauka yi wani jari can da ba in za a kula da shi shi ma a iya kula da shi bismillahir rahmanir rahim
babu kafaratu man afsada sawma ramadana bil jima'i babu kafarar da take kan wanda ya bata azumin ramadan ta fuskar sa سلام عليه والسلام يقودني إلى حضرة الماء الضلال الذي أضاء سلام عليه من قديم متيم غفول قضى من ذنبه كل ما قضى سلام عليه والسلام مودة وما لي سوى ذاك تدارك ما مضى سلام عليه وسلام مبلغ عليه فمن لي إنني عنده رضا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال مولانا شيخ شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه سلام أمنت يدبت على خير العنام أبو ساسو غبنت لكيك بعد الذي أضاء به الحق نهج الحق وند أبنجدي شيني مدوككين سركي يهستك tafarkin shiriya da shi sallallahu alaihi wasallam wa wallazi ba shine kuma wanda Allah iya yarda da shi sallallahu alaihi wasallam salamun aminci ta barka manzon Allah ala najil awatiki abusa wannan dar awatikawa khairi man da al khalqa lil maula yayyan wanda ya kirawo halitta gaba daya zuwa ga Allah wa kad ahsana al qada haqiqa manzon Allah ya yi kyakkyawan hukunci a rayuwarsa salamu aminci tabbata alayhi a gare shi salamu shi wannan amincin ya ƙudu ne ila hadratul mahid dalali yana fusgata izuwa hadara ta mai shafe dukkan bace-bace allahi aba al'alama wanda ya haskake dukkan kaulu gaba ɗaya salamun alaihi gaisuwa ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min qadimin daga wani babban hadimi Sheikh Ibrahim Yas mutayyamin wanda aka hore shi da begen manzon Allah gahurin wanda ya rabu kana da soyayyen manzon Allah akan komai qada kullama qada ya biya hukunta abin da ya hukunta min zambihi daga zunubansa soyayyar manzon Allah ta share masa dukkan zunubansa radiyallahu ta'ala anhu salamun alaihi amince tabbata a gare shi wa salamun wannan gaisuwar da nake masa